الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ƙuƙudatan min lisani ya fi ƙaunin amma ba adu yankuwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da kasancewa da ku cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masjidu darul ƙur'an wanda ke daura da gidan sanata muhammad dan juma goje da ke wannan unguwa tamu ta fantami a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na akada'ul musallin na babban malami al'allama aishai alhafiz muhammad siddiq ilmishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan mako da kuma yini irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata karatu ya tsaye da mu game da halacci na kiran sallah da ta da ikama ga 'ya'ya mata wanda a junansu idan sun haɗu shari'a ta ba su dama a samu wata ta kira sallah kuma a samu wata ta musu jam'in sallah kamar yadda abin ya tabbata daga nan aisha radiyallahu anha to magana ta kai mu ƙarshen wannan gaba yau za mu tashi aqta'uhum indal iqama a shafin littafi na biyar. feji na 45 aka ba'uhum inda al'iƙama kuma wannan shi ne darasinmu na 24 a cikin littafin shafi na 45 mala yake cewa ko da ke kafin wannan akwai wani bawan Allah ya rubutu tambaya na bibi tambayar abinda yake tambaya shi ne a idan ana kiran sallah mai shari'a ta ɗora wa wanda yake sauraron mai kiran sallah eh wannan tambaya ce mai muhimmanci kwarai da gaske wanda da yawa za ka ga ana kiran sallah wa an suna surutu wa an suna zantuttukan su basu ma kula da abin da ake ba wannan kuma kuskure ne gaskiya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sami'tumul mu'azzin fa qulu mithla ma yaqul idan kun ji ana kiran sallah duk wanda ya ji ana kiran sallah to ma'aikin Allah ya ce ya faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah yake ba sai dai hayya ala salah sai dai hayya ala tai yace siwa hayya ala tai idan ladani mai kiran sallah ji hayya ala salah to kai zaka ce la haula wala quwwata illa billah idan ya ƙara cewa hayya ala salah zaka ce la haula wala quwwata illa billah haka nan hayya ala falah haka nan hayya ala falah amma duk abin da mai kiran sallah ya faɗa shari'a ta ce ka faɗa sai wannan gaba guda biyu ne za ka ce la haula wala quwwata illa billah idan an je ƙarshe na farko za ka yi wa manzon Allah salati salatul ibrahimiyya abu na biyu za ka ce raritu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula sannan za ka karanta wannan addu'an da manzan Allah ya ce duk wanda ya karanta ta ni kuma cetonsa ya halatta a gare na ranar alkiyama ita ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wa salatul qa'ima ati Muhammad alwasila wal fadila wa ba'asu maqaman mahmuda alladhi wa'ata to in dai ana kiran sallah kana yin wannan to ma'aikin Allah ya ce a ranar alkiyama cetonka halal ne a gare shi saboda ka wannan shine abin da yake kan dimmijin kiran sallah na farko amsawa mai kiran sallah na biyu yi wa manzan Allah salati bayan an kammala da faɗin raditu billahi rabban zuwa ƙarshe da karanta wannan addu'a wannan kuma dukkan musulmi mazanmu da mata wannan dokar tana kawo Allah ta'ala ya ba mu iko kiyaye malike cewa kusakuran da ake samu yayin ta da iqama bayan kiran sallah shari'a ta ce a ta da iqama kafin a fara sallah akwai kusakurai injimalan kamar yadda ya rubuta wanda suke abkuwa yayin ta da ikama na ɗaya in ji malam addumu ijabatil muqim kuskure na farko shine rashin amsawa mai ta da ikama ana fahimta idan mai ikama iya ikama shiru ake a galibiyar mu shiru muke ta wannan shirin ma ya ce kuskure yanda aka ce ka amsawa mai kiran sallah haka na aka ce ka amsawa mai ikama idai amsawar ba za ka amsa ta zamto ta ta da hankalin wani ba ko za ka yi da ƙarfi da zai ji hankalin wani ba a muryanka ko kuma a zucinka kana buɗe baki haka aka ce ka amsawa mai ikama maliki cewa wal iqamatu tujabu ita ma iqamar ana amsa mata kamar yanda ake amsa mai kiran sallah yace kama yujabul azan kamar yadda ake amsa kiran sallah ita ma iqamar ana amsa mata karatu maganin sabani ke an fahimta li'annaha tadkhulu fi musammal azan malan siddiq al-mishawi yace ita iqama ita ma tana amsa sunan kiran sallah a shari'ance iqama ma ana ce mata al-azan wa fil hadith malai ce ya tabbata cikin hadisin mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa baina kullu a zayin ikama tsakanin kowane kiran sallah biyu ana ta da sallah ikama shi ne salah salasan liman sha'a ya faɗi wannan hasa uku ya ce ga wanda ya so ga wanda ya so ɗin shi ne sallan nafila idan an yi kiran sallah an ta da ikama kana da yakon kai nafila kafin liman ya zo a ta da sallah amma kun ga a wannan hadisi sai ma'aikin Allah ya ambaci ikama ita ma kiran sallah baina kulla azayin ikama kaga da ikama din da azan din duk sai ya ba su ma'anar azaini tsakanin kiran sallah guda biyu ikama ikama anan sala ake ne bayan kowane kiran sallah guda biyu akwai ta da sallah ana fahimta ga kiran sallah ga kuma ta da ikama sannan kuma sai a tsaye da sallah sai a nan ma'aikin Allah ya ba wa ta da ikama sunan mai kiran sallah ana fahimtar wannan ƙalibin hajjar filfat alfatah libari ke ibn hajjar al'askalani cikin littafin sanar da fatah libari yake cewa mujalladi na biyu shafi na 126 yake cewa ai azan wa ikama abinda manzan Allah yake ne bai da kullu azayin shine kiran sallah da ikama ولا يسيح حمله على ظاهره لأن الصلاة بين الآذين مفروضة والخبر ناطق بالتقيير لقوله لمن شاء وعلى ذلك ترجم البخاري الباب في صحيح مالك تشوا ولا يسيح بايا إنغانتا حمله على ظاهره أو حديث أبسا ظاهرنسا can da ya ce liman sha'adin nan liman sha'an ba ta nufin sallan farilla in kaso abinda liman sha'an take nufi sallan nafila ita kuma sallan nafila kowace ce ba dole a ciki idan kai dai akwai ƙarin lada da neman matsayi a gun Allah amma sallan farilla ita ce mai amsa sunan dole ana fahimta sai ce karka ɗau hadisin da manufar sallan farilla ake ne ana ganewa sai yake cewa a wala ya sai hamluhu ala zahirihi li'anna salah bainal azayn mafruḍa domin sallar da manzon Allah yake nufi tsakanin kiran sallah guda biyu to sallan farilla manzon Allah yake nufi wal khabaru nadiq bit taqayyir kuma labarin da manzon Allah bare kamar zabi ake baka tunda liman sha'a zabi ne liman sha'a minkum an yastaqim an gane ko wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin sha'a tana nufin taqayyiri wanda Allah ta'ala ke cewa wannan liman sha'a minkum an yastaqim liman sha'a minkum an yastaqim malike cewa liman sha'a din ita kalmar liman sha'a ba ta nufin sallar farilla wa ala zalika tarajjama al-bukhari saboda ka imam al-bukhari yayi babi guda a cikin littafin sa a karkashin wannan kalma din wanda ya nuna cewa liman sha'a din to sallar farilla ma ikin Allah yake nufi wa iza alima zalika idan har ka fahimci wannan yubayyin dukulul iqama fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam iqama tana shigowa cikin magamiyar maganar da manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam iza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul idan kun ji mai kiran sallah yana yi to ku faɗi kwatankwacin abin da mai kiran Allah mai kiran sallah yake cewa idan mai kiran sallah yana kiran sallah to ku maimaita irin abin da mai kiran sallah yake faɗi sai can da yace cewa siwa hayya ala tayyib sai wajen hayya ala salah hayya ala fala nan ne aka ce zaka zaka ce la haula wala quwwata illa billah an fahimta a wannan gaba abinda malam nishawu yake so mu fahimta iqama shari'a ta ba ta sunan kiran sallah yadda ma'aikin Allah ya ce ma amsawa mai kiran sallah to haka nan malamai suka ce za a amsawa mai ta da ikama sai dai amsawar kamar yadda malamai suke bayani ba za ka buɗe sautinka har ya takura ba wani wanda yake kusa da kai ba lada ne ko mai ta da ikama iyaye kai ma a zuciyarka bakinka iya motsi za ka dinga maimaita abin da mai ta da ikama yake faɗa kamar yadda ya nuni ya ishara bisa hadisan da suka goya masa baya a wannan gaba kuskure na biyu ƙauluhum a ƙamaha Allahu wa adama idan an ji wajen ƙadƙamati sala a yayin ta da ya ƙama za ka ji wani gun kowa an su daga cikin mutane suna cewa a ƙamaha Allahu wa adama ma'ana Allah ya tsaye da sallah kuma an dawamar da ita wa'ansu za ka ji suna faɗar wannan lafazin to mala ya ce shi ma wannan kuskure ne يقول هذا اللفظ عند الإقامة الكثير من المصلين ديوا wannan lafazin iya bayyana a yayin ta da iqama agun dewa dewa dewa daga cikin masu sallah waye tahajjuna fi zalika suna kafa hujja da wannan bima rafa ilaihi sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da aka daga na hadisi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anna bilalan cewa bilal bin rabah al-habashi mai kiran sallar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a haza fil ikamati ya ta da ikama talamma an kala kadkamati sala lokacin da ya je gabar kadkamati sala kalan nabiya sallallahu Alaihi wasallam annabi rahama sallallahu Alaihi wasallam ya ce a kama Allahu wa adama an fahimta wa bihi kalan nawawi fil azkar wannan magana imamun nawawi ya fito da ita a cikin littafinsa al'adka a feji na 85 wa kazalika ar-rafi'i wa shafi'i haka nan imamun rafi'i da imamun shafi'i sun fito da wannan magana wa qadusta habba al-hanabila hadha du'a masu bin mazhabar hanabila masu bin mazhabar ahmad bin hanbal to su ma sun mustahab sun mustahabbatar da wannan sun ce idan ka ce a ƙama Allahu a dama ha kayi mustahabi kayi abin da ake so amma ku haza kulluhu hasin gaira anna bagaira anna hadisi da'if yace kalmar mai kyau ce inji shi malam mai shawi kenan duk abin da suka faɗa abu ne mai kyau amma yace kash sai dai hadisi mai rauni ne ana ganewa yace fa haza kulluhu hasin amma gaira anna hadisi da'ifun hadisin iya da rauni kuma la taqumu bil hujja hadisi mai rauni ba aka hujja da shi musamman a babin aqida da babin ibada malamai sun ce su ma malaman da ba duka ba suke cewa ya halatta a kafa hujja da hadisi da ifi a wajen falala a wajen kwadaitarwa a wajen zaburarwa amma ba a wajen shar'antawa ko ba bangaren aqida ina fata an fahimci wannan dukkan gaba ta aƙida da dukkan gaba ta ibada to malamai sun ce ba a kafa hujja da hadisi da ili inda suka ce ya halatta shi ma wa'ansu daga cikin malaman ba duka ba suka ce babin falala ko kwaɗaitarwa ko zabarwa kan wani aikin alkhairi to ya halatta ka kafa hujja da hadisi da ili kun ga nan magana ce ta shari'a magana ce ta ibada kaga agun kafa hujja da hadisi mai rauni ba zai yi ba an fahimta to shine ma yake cewa haza kulluhu hasan amma gaira gaira annal hadisa da'ifun la taqumu bil hujja wala ya'am wala ya'malu bihi fi tilka al ibada kuma dukkan hadisi da'ifi ba aka fa hujja da shi wajen aikin ibada ba ai ana fahimta yasa za ku ji za ku ga wani aikin ana ta yin sa a cikin addini har ma ana goyon bayansa da wani hadisi idai za ka ji malamai kun sun ce aikin bai halatta ba domin sun bibiyi hadisin hadisin bai inganta ba ko hadisi ne mai rauni wanda iya da raunin da zai hana a yi istidilali da wajen kafa hujja game da addini ina fata an fahimci wannan malik ke cewa qala al-albani imam nasiruddin albani Allah ya masa rahama yake cewa fi tamamil minna a cikin littafin sa tamamul minna a shafi na 149 yake cewa bal al-mustahabbu abinda ake so an ya kula kama ya kulul muqim kai ka maimaita kwatankwacin abin da mai tada ya kama yake fada qad qamati salah kai ma ka ce qad qamati salah wannan ra'ayin imamul albani ne Allah ta'ala ya masa rahama li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam domin magamin fadin ma'aikin Allah da yake cewa idza sami'tumul mu'azzin idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah fa qulu misla ma yaqulu kenan ku faɗi kwatankwacin abin da shi mai kiran sallah yake faɗa wata kasisiyatihi bi misli hadal hadis keɓance waccan addu'a ko waccan zikiri da kwatankwacin irin wannan hadisi ai a ƙamaha wa adamaha faɗin wannan kalma kuma da kafa hujja da waccan hadisi sai imamul albani ce layi juzu bi halatta kuma ya isa ya faɗa ɗin ya isa don a duniyarsa an ce ba wanda ya kai sanin hadisi har makiyansa har masu adawa da shi a ƙida in dai maganar hadisi yana sallama masa domin Allah ta'ala ya riga ya bashi baiwa ya bashi hikima a wajen gano hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malik ke cewa malam albani yace la yajuzu hakan baya halatta li'annahu hadisin wahid sai ce kai hadisi ne ma kirkirarre shine wahid wanda da'ifi ma ya fi shi matsayi wa qadad da'afahu an-nawawi imam an-nawawi ya ce hadisi mai rauni ne wal asqalani ibn hajar al asqalani shi ma ya ce hadisi iya da rauni wa ghairihim da waɗansu su daga cikin malamai wala ya gattaru bi sahibi tajil jami' lil usul karkarudu da faɗin wani mai littafi da ake ce masa tajul jami' lil usul ko da ka ga hadisin a ce ya ce bahi da matsala to karkarudu da wannan hadisi sanadahu salih in yace ma sanadin hadisi mai inganci ne li'annahu igtarra bi sukuti abi daud alayhi domin shi mai tajul jami'a shi ma ya ruku da kuma shirun da abi daud ya kan hadisi da yazo kan hadisin imam abu daud ya yi shiru bai ce komai ba bai ce sahihi bane bai ce da'ifi bane to shirun da yayi mai tajul jami'a sai ke kafa hujja da shi a matsayin hadisi mai inganci kuskure na uku in ji mala ziyadatu lafazu sayyidina inda al'iqama aidan ƙarin lafazin sayyidina a cikin tada iqama kuma wa qad takallamna alayhi fi aqta'il mu'azzirin falyuraji sai malai ce mun yi magana da shi a baya kaɗan a wajen kusakuran mai kiran sallah idan kana son ƙarin bayani sai ka koma baya kaɗan za ka kuskure na hudu qauluhum haqqan aw na'am la ilaha illallah mai kama idan ya je ƙarshe za a ce la'ilaha illallah to za ka ji wa'an sun ce haƙƙan la'ilaha illallah ko na'am la'ilaha illallah wa'an suna faɗar wannan sai ma dai ce wa hazal kattu'u muntashirun inda jamharar musalli wannan kusakuran ya bayyana a gun masallata masu yawa illa man salaka tariqul mustafa sallallahu alaihi wasallama sai dai wanda yake bin hanyar manzan Allah wajen kwaikwayon ibada shine ba za ka same shi da irin wannan ba dan domin duk mai bin sunna to ba za ka same shi cikin bid'a ba an fahimta abin da yake nufi salaka tariqul mustafa shine ruko da sunna ruko da hadisin sallallahu alaihi wasallam wa hadihi da kuma shirirarsa fa hum yaquluna inda intihai sima'il iqama da yawa zaka ji suna faɗa yayin da mai iqama ya je ƙarshe mai iqama ya je ƙarshen iqama bi sautin jama'i suna faɗa da sauti na gaba ɗaya haƙƙan au na'am la ilaha illallah idan an je ƙarshen yi kama sai kaji sun ce haƙƙan ko su ce na'am sannan a ce la ilaha illallah duna an yi zukura ayi zikirun ma'almuƙi bi ƙabla tare da kan cewa ba wani zikiri da aka ambata a ambace shi lokacin da mai tada ya kama yake tada ita ba wani zikiri ba wani abin da aka ce a faɗa a yayin da mai tada iƙama yake faɗa illa ka maimaita iƙamar da yake wala shakka mali ce babu kokonto fi makhalafati hadha lisabiti sahih babu makawa saba wannan domin akwai ingantaccen hadisi wanda ya saba wannan din wa qala ash-shakiri imamu shakiri fi fasli fi bati'il iqama min as-sunan wal mubtada'at a cikin littafinsa a sunan wal mubtada'at a cikin fasalin da yake fada bidiyoyi cikin iqama a feji na 42 yake cewa wa kaza qauluhum inda ijabatul iqama hakanan zaka ji wani suna fada yayin amsawa mai iqama na'am la ilaha illallah sai ce bid'a wannan kalmar na'am din ko kalmar haqqan din to sai malai yake cewa bid'a ne ba ta da asali ba samu asali daga magabata ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ko sabai sun fada kuskure na biyar a cikin ikama talaffuzuhum bi ba'dil adiya ba'dil ikama furtawansu da wa'ansu addu'o'i bayan ta da ikama din ana ganewa bayan ta da ikama zaka ji wa'ansu daga cikin masallata suna furta wa'ansu addu'o'i da bakinsu to sai malai ke cewa yuraddidu kathirun minal musallin adiya wa adhkaran da yawa daga cikin masallata za ka ji suna maimaita addu'o'i ko azkar wa auradan da kuma wa an suwurdi ba da ikamati sala bayan an tada ikama sallah wa inda ikiyami yayin kuma ita da sallah ɗin litakabirtul ihram ko kuma yayin tada kabbara harama wa minhum man yalhajju ba'adu al-ayatul qur'aniyya daga cikin waɗannan mutane ijmalan akwai mai yin allahaju iya ainihin furci da wa'ansu daga ayoyin alkur'ani mai girma wa minhum man ya'taqid istijabatu du'a fi za fi hadal waqt daga cikin su akwai mai cewa wajibi ne ko yayi kudirin cewa ana amsa addu'a a wannan lokaci wa hadha kulluhu la dalila alai malice wannan duka babu wani dalili akan sa taqubihul hujja wanda za ka kafa hujja kan wannan wa qad sa'ala abu daud al-imam ahmad imam ahmad bin hanbal ya tambayi imam abu daud Allah ta'ala ya musu rahama fa kala yace yaqulu al-musalli qabla takbir shay'an imam ahmad dan hanbal yake cewa imam abu daud shin me sallah zai faɗi wani abu kafin ta da kabarar harama ana fahimta bayan gama iqama akwai wani abu da shari'a ta ce za ka iya furtawa ko za ka iya roƙon Allah da shi ko za ka iya yin zikiri da shi kafin a ta da sallah ƙalala imamu abu dauda ya ce a ba wani abu idan an ta da ikama sai dai ka jira limin yi kafaran har ma ka bi shi amma ba wani abu da ake faɗa a wannan tsakani ƙala ibn al-qayyim malam ibn al-qayyim al-jawzi yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama ila salati idan ya tahi zuwa ga sallah qala Allahu akbar abin da yake bude sallarsa da shi kenan cewa Allahu akbar Allah mafi girma walam yaqul shay'an qablaha kafin kabbarar harama ba a jiya faɗi wani abu ba zadul ma'ad mujalladi na ɗaya shafi na 201 ana fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an tada iqama abin da aka ji zai furta shi ne Allahu Akbar baya faɗar wani abu kafin cewa Allahu Akbar wa haza hadi malai ce wannan ita ce koyarwarsa wa hadi sahabati kuma shine shiryarwar sahabbansa radiyallahu anhum ajma'in Allah ta'ala ya ƙara yadda da su gaba ɗaya sai ce fa atabiru ya ulul albab ya kuma su hankali kulura ana fahimta domin wa khairul huda huda rasulillah abin da ya sa maliki ta wannan maganganu shi ne ita sallah ibada ce tauƙifiya an gane da kyau idan aka ce ibada taufiƙiya ba a yadda ka shigo da wani abu komin ƙanƙantarsa cikinta ba dukkansa kuma duk abin da ake bada in dai bai inganta daga manzan Allah ko sahabbai ba ana fahimta yasa wannan abubuwa ne wanda za ku ga hatta abin da yake fada a wani guma ba a san shi ba amma bisa amanar ilimi wajibi ne a karanta al'umma su gane dukkan wani abu shi yasa manzon Allah a wani hadisi yake cewa kun ga sallar nan ba ta da buƙatar magana ɗan adam komun ƙanƙantarsa dukkan abin da gani a cikin sallah to haka ya zo daga Allah mala'ika jibril ya karɓo saƙo ya zo ya faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da gani a sallah ba wata gaba da za a ce ra'ayi ne ko ijtihadi ne babu wannan gaba duk abin da gani cikin sallah amrun ne tawfiqiyyun haka yake daga Allah haka yake daga manzan Allah haka yake zuwa gare mu gaba daya sallallahu alaihi wasallam shi yasa da ya je Isra'i ya dawo ya zo higa gaban sahabbansa a Makka suna bayansa ya tada sallah yayi cikakken raka'a guda daya sai juyo yayi fesin ɗinsu yace sallu kamar ra'aytumuni usalli yace ku yi sallah kamar yanda ga ina yin sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah ba kamar yadda ra'ayinku ya ce ba ba kamar yadda ganinku ya baku ba a yadda manzan Allah ke yin sallah yasa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci sai ga wani bawan Allah an yi sallah baya ne sai zo zai tada sallah bayan an kammala sallah ke kuma manzan Allah yana gefe sallallahu alaihi wasallam sai ya kula da shi lokacin da yake sallah da ya kammala sallarsa sai zo ce assalamu alaika ya rasulullah yi wa manzan Allah sallama sai manzan Allah ya ce wa alaikum assalam ya amsa masa sallama sai ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallaka bata yi ba yayi kabbara yayi karatu ya karanta fatiha da sura yayi ruku'i ya dago ya ji hakkar shi yayi sallama amma manzan Allah ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallaka bata yi ba wannan bawan Allah ya sake komawa ya yi sake wata sallar ya dawo ya yi wa manzan Allah sallama ya ce koma dai ka sake sallar ka bata yi ba ya da suka yi sau uku wannan bawan Allah ya ce manzan Allah wannan ita ce irin sallar da na iya saboda koya mun ya rasu sannan manzan Allah ya ce idan za ka tahi sallah ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ya koya masa har zuwa ƙarshe ana fahimtar wannan kun ga ashe sallah bayan da kake gani ba ne bayan da kake zato ba ne a yanda shari'a ta zo da ita ne kawai yanda shari'a ta zo da ita akwai wani shi ma da ya zo bayan kammala sallah ya tada sallarsa daban da ya gama sai manzan Allah ke cewa laumitta ala haza lamitta ala ghairi billah da ka mutu kana irin wannan sallar wallahi da ka mutu kai ba musulmi bane domin irin yanda yake kwaci ba sallar ba nutsuwa a ruku'i ba nutsuwa a sujjada ba nutsuwa wajen dagowa ba azkar ba kaza ba kaza ma'aikin Allah ce da ka mutu kana wannan sallar agun Allah wallahi kai ba musulmi ba to kun ga ashe wannan gata Allah yayi mana duk da rayuwar mu bata riski manzon Allah ba amma abin da ya faɗa ya riske mu ya same mu kun ga a lokacin manzon Allah ne kadai ya ise ba da wannan fatawa ya ce da kawo mutu kana wannan kai ba musulmi ba ne shi kadai zai ba da wannan fatawa domin wahayi ake masa hakanan da ya ce wancan sallarsa ba ta yi ba shi kadai zai ba da wannan fatawar abin gudun da abin ban tsoron kai yanzu da za a ce za ka yi irin wannan sallar waye zai ce ma ba ta yi ba kaga babu wa zai ce ma in ka mutu kana irin wannan sallar kai ba musulmi ba ne babu ana fahimta to kun ga ashe wajibi ne duk inda ake karatun sallah wallahi ka je ka zauna ka yi ita wannan sallar ita ce aikin da manzon Allah ya ce shi za a fara bincikawa a aikin ka bayan ka mutu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah duk abin da ka je da shi lahira ko menene to manzon Allah ce sallah za a fara bincikawa idan sallah ta zo daidai to komai ya zo daidai idan sallah ta rushe manzon Allah ya ce babu abin da zai zo daidai a gaban Allah komai ya rushe yasa malamai suke ce ita wannan sallar kaman ruwa ce ruwa duk abin da ya bace ruwa iya gyara shi a zubda kazanta a zubda najasa ruwa iya tsarkake go amma idan ruwa ya bace me zai gyara shi babu sai da azubar ke sallah za ta gyara ma komai na ibada in ya bace amma kuma in sallah ta bace ba abin da zai iya gyara ta ana fahimta yasa Umar dan Khattab yake cewa ita wannan sallar ita ce imaduddin fila a cikin addini faman aqama ha faqada aqama ad-din wanda ya tsaye da sallah ya tsaye da addini wa man hadamaha faqad hadama addini wanda ya ruguje sallah to ya ruguje addininsa kuma Umar dan Khattab yake cewa duk mutumin da ya tozartar da sallah to ko menene a duniya zai iya tozartar da shi ana fahimta saboda ka magana akan sallah ya uwa magana ce mai girman gaske duk inda ake magana akan sallah a matsayinka na musulmi ya kamata ka ba da lokaci da nutsuwa ka ji abin da ake faɗa dan domin duk wanda zai ce ka gyara sallarka wallahi ba wani mai kaunar ka fiye da shi a rayuwar nan dan domin lahirar ka yake gyara ba zaman ka na kiyama yake so ya daidaita ana fahimtar wannan saboda ka saboda haka irin wannan daqiqatul umur din sai malam ya fito da su ya dinga kamban magana akan su domin ba a son maganar wani ko mun kyanta a ce ta samu go a cikin sallah matakar hadisi bai tabbatar da ita ba ko mun kyan abu in dai hadisi bai tabbatar da shi ba to ba yadda za a samu go zama a sallah ba zai yi ba yasa sallah duk abin da aka ce mu yi wa Allah na neman kusanci da sauƙe wajibi ka ɗau kamar azumi kamar zuwa aikin hajji kamar ba da zakka kamar harkar auratayya kamar rabon gado kamar bashi kamar ciniki kamar makotaka kamar yan uwantaka ko menene manzon Allah iya zaune a gare maka ko Madina aka turo mala'ika ya faɗa masa amma sallah sai da aka ce mala'ika Jibril ya zo ya tafi da shi mala'ika jibril ya zo gare maka ya ce Allah ya ce ka zo mu je haka mala'ika ya faɗa masu alasararsa Allah ne ya aiko ni ya ce na kiranka daga nan ina suka yi eh daga baitul maqdis ina suka yi kuma ce Allah baya sama ƙasa suka yi ko gudu ko arewa kowaye wannan wallahi sama zai je suka yi ba yanda za a yi kaɓa ɗauta magana yan bawa shi ne ma'anar mi'iraj ɗin ai isra'i daga maka zuwa baitul maqdis ne isra domin da daddare aka yi tafiya mi'iraji kuma daga araje ne ya ariji hawa an gane ku sun hau sama ta ɗaya sama ta biyu har can a ma'aikin Allah yake ba da labari sallallahu alaihi wasallam ya ce a abin hawan da mala'ika jibril ya zo da shi ana ce mata albagla ita ba ta kai raƙumi ba amma ta budoki dabba ce ta kurfe kundam manzon Allah ke cewa da suka hau wannan taguwar za su je baitul maqdis da garin maka yace wallahi iyaka ganinka in ta dauke sawun ta can za ta je ba shi la haula wala quwwata illa billah inda iya kallon ka ya tsaya to in ta dauka fata a can za ta je ba shi ya sa cikin ƙiftawa ya ga sabitul maƙadis daga nan kuma aka ajiye dabbar Allah ne ya san inda dabbar ta yi daga nan kuma daga nan mala'ika da ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam suka higa cikin baitul maƙadis masallacin baitul maƙadis wanda ake ta'arta ba a can yanzu nan yahuda suna ne masu sun kwace shi to daga cikin wannan masallacin manzan Allah da mala'ika jibril suka yi sama suka je sama ta ɗaya aka buɗe sama ta biyu aka buɗe har sama ta bakwai suka wuce sama ta bakwai suka je sidratul muntaha suka wuce sai da aka je gunda mala'ika yake ta ya rasulullah ni fa duk wahayin da Allah yake min anan nake sayawa ban tabo cewa ba amma kai Allah ya ce ka wuce manzon Allah ya wuce gunda mala'ika ke tsayawa duk fa dan a karbo sakon sallah ne a zo da shi duk wannan hidimar manzon Allah ya ce gunda ba wani wanda ya ce ko a zuci cikin mazaje haka mai infrared ya ce ko a zuci ba wanda ya taɓa zuwa wannan gun babu shi amma manzan Allah ya ji shi yasa Allah ta'ala yake cewa a ma zagal basaru wa ma qada manzan Allah da ya je bai kallon kauyenci ba kaga dai kowa ya kaje wannan gun ai za ka dan sace haka dai kawai amma manzan Allah bai ba sallallahu alaihi wasallam domin cikar nutsuwa da hankali irin na manzan Allah iya gunda aka ce kalla nan ya kalla kowaiwaye bai ba Allah da kansa yake ba mu wannan labarin ma zagal basaru ganinsa bai karkace ba wa ma daga bai kalli abin da aka ce kare kalla ba haka yi aka bahi sakon sallah sannan aka ce ka je ka ce kai da al'ummar ka Allah ya dora muku wannan sallah da haka ta zo mana fa yayin uwa da farko sallah hamsin aka ce mu a dare da yini sallah hamsin ana ganewa wallahi sallah hamsin farko haka Allah ya ce ka je da kai da al'ummar ka kuyi sallah sau hamsin da ya dawo ya samu annabi Musa alaihi salam a sama ta shida sai annabi Musa yake cewa me ubangijin ke baka umarni sai ce ubangiji na ya bani umarni ni da al'ummata mu je mu sallah sau hamsin sai ce irje fas'al rabbika takfifa li'anna ummataka la yadika ya ce ka je ka roƙi Allah sassauci al'ummarka ba za ta yi ba haka annabi musa ya faɗa ya ce domin ni an wakilto ni na jagoranci al'umma kafin ka zo na san shigi da bikin mulki na sani an gane ko ya sa malamai suke ce in kana so ka ci nasara a duk kujerar da ka hauto ka nemi shugaban da suka zauna a baya ko mun adawar da kake da su akwai ilimin da za ka ɗauka ku tunda annabi Musa yake cewa li anni qad jarrabtal qawm qablak domin ni an turo ni na sha gwagwarmaya da banu Isra'ila kafin ka zo na san halin mutane ka koma ka ce ubangiji ya masa sauci mamman Allah ya koma bai kita annabi Musa ba ya je aka rage biyar ya dawo ya ce yaya ya ce an rage ne ce koma dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai guce ba iya safa da marwa tsakanin annabi Musa da wajen Allah har sai da sallah ta da guda biyar manzan Allah ya ce da ta zama biyar ɗin ma sai annabi Musa ya ce koma dai a sarki sai ce wallahi kunya nake ji kuma yanzu wallahi kunyar Allah nake ji ki ji ma nan guwa ko inda daɗi ma da kunya ya ce wallahi yanzu dai kunyar Allah nake ji wannan biyar ɗin da za mu je mu jarraba sai wani yake cewa da ya ma ya koma kuma da ya koma ɗin wallahi sai a rage dan manzan Allah bai taɓa roƙon Allah wani abu masa ba da ya koma ɗin da an rage kuma wata hikima ta Allah da wata daraja ta wannan al'ummar sai Allah ya ce manzan Allah ku je ku yi sallah biyar ɗin amma ladan sallah hamsin zan bauku hamsin ɗin da na ce na rubuta in kun yi biyar ɗin to ladan hamsin ɗin zan bayar haka Allah ya faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yasa sallan nan kar ku yi wasa da ita ku yi ilimin ta yayin uwa ku daure ku na yin ta cikin jami'i ku daure duk abin da ba ku fahimta ba ku tambaya wannan sallar ita ce rabin ko ɗaya da kwatan abin da zai tserar da kai a gaban Allah gobe alkiyama in ka gama da sallah ta inganta to ma'aikin Allah ce duk kusakuran ka Allah zai magafara a su kuma sallar jami'i tana da falaloli da yawa akwai abubuwan da da kai kadai za ka yi wajibi ne sai ka yi su amma sanadiyar bin liman to an ɗauke ma wannan shari'a ta baka dama limamin ka duk ya ɗauke ma hatta ka yi kuskure wanda ƙabli ko ba a ta kama ka inda jami'i kake bi liman ya ɗauke ma ba abin da za ka da aka dawo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa wa sahabai ga saƙon da ya zo da shi daga Allah lokacin ma ba su da yawa a gari maka ya ce Allah ya ce masa ibada sallah sau biyar a dare da yini ya shiga gabansu ya koya musu sallah ya yi tsaya ya yi kama ya yi karatun fatiha suka ji ya karanta sura ya yi ruku'i ya ɗago ya yi sallah cikakkiyar raka a ɗaya ya juyo ya ce sallu kamar ra'aitu muni usal duk wanda yake neman tsira to irin wannan sallar zai idan mu bai gani mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hadisansa suna nan inda sahabbai suka ruko amanar su tabi'ai suka karbi wannan amanar har zuwa kanmu suna nan a ingance saboda ka kula waje neman ilimin sallah a rayuwarka ilimin sallah ya kai ka biya kuɗi ka je duk inda ake nema ka nema domin shi ne abin da zai tsiratar da kai a gaban Allah gobe alkiyama Allah ta'ala ya samu dace malai yake cewa kuskure da shida i'tiqaduhu man azzana fa huwa yaqim i'tiqadin cewa duk wanda ya kira sallah shi ta shi ta da iqam ana samu ko a ce akai fa ba ladan bane duk wanda ya kira sallah a ce dolan dole shi zai ta da iqama wannan kuskure ne kai hasali ma ikama ba ruwan ladani da ita mazan Allah ya ce ikama mallakan limanci in ya ga dama ya tayar in ya ga dama ya pointi din wani ya tayar liman iya da dama mutum iya sahun karfi ma ce wani ta da mana ikama da masa su amma yanzu limamai sun mana koko kai ladanai kai ladanai sun kwace ikama ba nasu bane ikama haƙƙin liman ne bar musu aka yi ko to za mu kwace kayan mu amma a ka'ida a shari'a a hadisance iqama haƙƙin liman ko ya tsayar da kansa ko ya ce wani ya tsaya wannan shine abin da shi dadi to mala yace a ce dolan dole wanda ya kira sallah shi zai ta da iqama wannan kuskure wa ya taqidu kathiru minan nas mala yace da yawa daga cikin mutane sun kudire a zuciyarsu anna man azana la budda an yuqima an yuqima salah cewa wanda ya kiran sallah ba makawahi ne zai tada sallah wala yustahabbu al-iqama min ghairihi kuma bai halatta wani in ba shi bai tada iqama bai halatta ba wa yastadilluna bima rawa an nabi sallallahu alaihi wasallam suna kafa hujja da wani hadisi mai rauni da aka ce an ce manzon Allah ya ce man azzana fa huwa yuqim wa hadha hadithun da'if wanda ya kiran sallah shi zai tada iqama sai ma ce wannan hadisi mai rauni ne kwarai da gaske a can nan ba ta ɗaya ya ce akharajahu abu dawud fi salah wa tirmidhi wa abi dawud wal balhi wal baihaqi duka wannan sun fito da shi a littafi amma sun sa mai nambar hadisi ne mai rauni maliki ce kuma la yuqimu bihi hujja da hadisi mai rauni ba aka hujja da shi wannan bayani ya gabata da su qala tirmidhi aqibihi a karkashin wannan hadisi imam tirmidhi ya ce inna ma na'rifuhu bin hadisu ifriqi wannan hadisin ta hanyar wani wanda ake ce masa ifiriki ta hanyar sa aka fahimci hadisin an abdurrahman ko kuma abdurrahman bin zayyada wanda ake ce masa abdurrahman bin zayyada wa huwa da'ifun inda ahlul hadis to shi mai rauni ne sosai a gun malaman hadis wa da'afahu al-bagawi imam al-bagawi ma ya rauna da shi wancan malami kama fil majmu' kama a cikin littafin sa al-majmu' mujalladi na uku shafi na 111 والبيهقي في سنن الكبرى امام البيهقي a cikin sunan al-kubra mujalladi na daya shafi na 381 wattafaqa al-ulama malamai sun ittifaqi ala annahu yajuzu iqamatu ghayr al-mu'azzin cewa iqama tana halatta a gun wanda ba ma shi kira sallah din ba waqtalafu fil awwaliyya amma sun samu sabani ta wuce iqama ce tafi wanda ya tada sallah wanda ya kira sallah ya tada iqama shi ne ya fi ko kuma a wani wanda ya kira sallah ya tada ya kama shi ne ya fi to a wannan gun suka samu sabani an fahimta faƙalar shafi'i wa ahmad imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal sun ce al'ula an ya kunar mu'azzin huwa yuqim sun ce abin da ya fi in ji imamu shafi'i da imamu ahmad ɗan hanbal sun ce abin da ya fi wanda ya kira sallah ya tada ya kama wannan ra'ayinsu ne ijtihadinsu ne an fahimta wastadallu bil hadisi sabiq kuma sun kafa hujja da wancan hadisi wanda ya gabata wa qala al hanafiyun masu bin mazhabar imam ahmad bin hanbal wa aktsaru ahli kufa da mafi yawa daga cikin malaman kufa wa malik da imam malik bin anas wa aktsaru ahli hijaz da mafi yawa daga cikin malaman yankin hijaz wa abu thawrin da abu saurin suka ce la farka bainal mu'azzin wa gairi ba wani bambancin falala tsakanin wanda ya kira sallah ya tada iqama da wannan sai tada iqama ba wata falala ba wani bambancin falala an gane ko so su imamu shafi'i su imamu ahmad sun goyi bayan ladanai ne sun dan sun dan goya musu baya amma imamu malik da imam abu hanifa da mutanen kufa da mutanen hijaz da abu saurin sun ce ba wani bambancin farala ko wanda ya tada kira sallah ya tada ikama ko waninsa ya tada ikama ya ce kuma huwal mukutar wannan shine magana mafi zaɓi wannan shine zaɓi wanda al'ummalamai suka ba da zaɓi akan wannan ita ce magana mafi zaɓi kuskure na bakwai ikamatu wa huwa yamshu tada ikama mutum iya tafiya an gane ko ko iya can bai zo cikin sahu bai fara tada ikama wannan kuskure ne nara kasiran mimman yuqimu salah yuqimuna wa yabu yamshun aw aw aw ya'bathun fi fi ba'd al-ashiya da yawa in jama'a ce zaka ga wani suna ta da sallah amma suna cikin tafiya ko an suna wasa da wani abu suna ta da iqama fi ba'd al-ashiya da sashin wani abubuwa ragama annahu waqtu istihdar al-qalb wai suna ce ai zuciya ce take aiki ai zuciyar tana amfara da abin yasa dan jiki yayi wasa ko yayi tafiya ba wani abu bane wakala abdullahi bin ahmad abdullahi bin ahmad bin hanbal dan gidan imamu ahmad bin hanbal qultu li abi yace na faɗa wa babana ar-rajulu yamshi fil iqama mutun ne iya tafiya iya ta da iqama qala imamu ahmad yace ahabbu ilayya an yuqima makanahu abin da yafi soyuwa a gare mu ya tsaya a sahusa ne ta da iqama haka imamu ahmad ya faɗa ba kana tafiya ba ba kana bayan sahu ba a'a ka zo ka tsaya a gunda kake sannan ka tada iqama cikin nutsuwa haka imamu ahmad bin hanbal ya bada wannan fatawa na takwas iqamatu salat bi ghairi iznil imam yawa tada sallah ba tare da izinin imam ba ka san daga an gano shi a can ai ga hi can a tada iqama kawai wanda fa zai bada doka a masallacin ba maki ba ba na ibi bane wani kuskure ne ta da ikama ba da izinin liman ba kuskure ne to me abin gaggawar ne in kun ta da sallar ba ya zo bane ne ko kuma a ta da sallar za a fara sallar kafin ya zo ana fahimta wata gaggawar ma a cikin sallah idan ka zo ka nutsu sai ga wallahi ko shedan ne ke ingiza mutane ba ta da wani amfani gaggawar kana bin liman kana riga shi abu kuku na yi tare ka san dai ƙarshe dai dole sai ka jira yi sallama za ka yi abin da zai bada da sakamako da ƙarshe kenan ko kuma a gaggawa ta da ikama ana leƙo liman iya zuwa to in an ta da ikama shiru za a yi ana fahimta saboda ka wata gaggawar idan ka tsaya ka yi tsayi ba ta ma da wani amfani ba wani sakamako da za ta bayar na gaggawar ma dole sosai kuwa sai ce iya ji ba iya ji muna da ya gama to waye ce ka da ya gama waye ce ba wanda ya saka algawa ta mata ba wanda ya saka da ya gama liman bai zo ba to mala ya ce kuskure ne ta da ya gama ba da izinin liman ba kuskure ne wal iqamatu min haqqil imam abinda mala ya ce kenan ita ta da iqama haƙƙin liman ne fa yajibu istizanihi wajibi ne a nemi izinin sa yajibu ma yace kun gani fa yajibu istizanihi wajibi ne ku jira izinin liman kafin a ta da iqama wala yustahabbu an tuqamu sala biduni iznil imam bi halatta ba bi halatta ba a ta da iqama ba da izinin liman ba li qawli jabir bin samura domin jabir bin samura radiyallahu anhu Allah ya ƙare da shi kana ya kasance kai kana bilal bilal ya kasance yau azinu bilal shi ne mai kiran sallah ko na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai kira sallah summa yamhalu sannan sai dakata fa mahil kafirina amhilhum ruwaida ya wajin kiri idan ya kira sallah sai ya jirkinta an fahimta ko ya kama nafil bilinsa ko ya kama azkar dinsa amma iya kiran sallah zai saurara ba zai yi motsin ta da ya kama ba fa'izara annabiya sallallahu alaihi wasallama idan ya gano manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kadi kharaja manzan Allah ya fito ya shigo masallaci a kama lissala ko a kama sala sai ya tashi ya tsaya sannan manzan Allah ya bashi izini ta da ya kama a kama din ba a kama sala bane sai ya tashi ya tsaya tsaye in manzan Allah ya shigo ya wuce sai ba izini ta daga an fahimta kuskure na tara salatu rajul bi ghairi azan wa iqama mutun yayi sallah ba tare da kiran sallah ba ba tare da iqama ba an gane wannan kuskure ne ko kai kadai ne an ce idan sallah ta kama ko ajeji ne ka tsaya ka kira sallah sannan ka tada iqama kai sallar ka kathirun minal musallin mala ya ce da yawa daga cikin masallata yusalluna salawatul fa'ita suna sallah sallar da ta kubuce musu salatul fa'ita ita ce kamar baka yi azhar ba baka yi la'asar ba ta kubuce ma an yi baka nan ko sanadiyar wani abu ko wani abu uzuri mai karfi sannan daga baya a ce karama wannan sallolin an fahimta idan salatul fa'ita sallar da an yi ta lokacin ta ya wuce sannan kuma ka samu damar ramata an fahimta to da yawa za a ga mutane suna sallar da ta gabata sallar da zama ramuwa a kansu au inda ma ya kunu bi aidayin kai ba aidayin anil jama'a a lokacin da ko kuma sun kasance sun yi nesa da jama'a biduni azanin wala iqama sai ya ga mutum iya kokarin yin sallah ba kiran sallah ba kuma ikama wa haza qat'un minhum sai malai ce wannan kuskure ne wanda yake afkuwa da gare su li'annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama domin annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala li abi sa'id al-khudri ya fadawa imam abu sa'id al-khudri Allah ya kare da shi yake cewa inni araka tuhibbul ghanama wal badiya mazan Allah ke ce abu sa'id kai naga mutum ne wanda kake son kiwo kana son dabobi kuma kana son zaman jeji an gane ko wannan ra'ayin abu sa'id ne mutum ne mai kwaɗayin kiwo da noma ma'aikin Allah ya fahimci wannan dagunsa kun ga ba hana shi ba sai ya karfafe shi ana ganewa sai yake cewa fa in kun tafi ghanamika idan ka kasance kana cikin dabbobinka aw badiyatika ko kana can jeji wajen noma fa azzin bisala idan lokacin sallah ka kira sallah sannan kai sallah an fahimta ka ko ko ne a gona kuna aiki lokacin sallah ya ku kira sallah ko kiyo kuke yi lokacin sallah ya zo ku kira sallah sannan ku haɗu ku yi sallah haka aiki ba ɗora ma cewa dole kana gona sai ka dawo gari ba a'a in kun haɗu ku biyu ku kuna wannan aikin sai ku fatse ku kira sallah ku yi sallah ku sai ku ci gaba da aikin amma yin sallah ba kiran sallah kuskure yin sallah ba bai kama kuskure an fahimta akwai ma malamin da suke cewa sallar ba ta cika ba duk sallar da aka yi ta ba kiran sallah ba ta cika ba duk sallar da aka yi ta ba ikama ba ta cika ba ana fahimta qala ibn hajar malik ibn hajar al-asqalani yake cewa wa fihi anna azanul fazzi ai alfard a wannan hadisi za mu fahimci cewa kiran sallar mutum shi kadai mandubun abu ne wanda shari'a ta dora masa abu ne abun so cikin shari'a an fahimta mandubun fi shar'i ai almustahab abinda shari'a take so ne ta kallafa ma walau kana fi faqril badiya wa walau kana fi faqrin faqrin shine albadiya ko da mutum ajeji yake an gane ko albadiya shine jeji ko da a jeji kake lokacin sallah yayi to shari'a ta ce ka kira sallah sannan ka yi sallah ana fahimta walaulam yarbih an yantazir huturu man yusallima ko da ba za ka jira wani ya zo ku yi sallah ba to wajibi ne ka kira wannan sallah kun san daga cikin daga cikin hikima ta kiran sallah shine za a ba wa mamu damar zuwa samu jami in ba larura ba ba a san daga kiran sallah a shiga sallah ba a so domin kiran sallah a ilan ne sanarwa ce wani iya shagonsa wani iya ofis ɗinsa wani iya gidansa to idan lokacin da ya ji kiran sallah sanar da shi ake cewa ne ka zo ba Allah iya kiranka to kaga duk wanda ya ji kiran sallah kuma wajibinsa ne ya fatsi abin da yake ya yi gai da hararsa ya yi alwalarsa ya taho masallaci to ka sanar da mutane su zo kana gayyatar su kafin zo gayyatar ka ta da abin da za ka tayar ka gaba kuma su adalci ba ke ina fata an fahimci wannan wannan hikima ce ta wajen kiran sallah ilan ilanil muslimuna fi a fi tadhkirihim bi waqti salah sanar da musulmai ka tunatar da su lokacin sallah yayi yasa minti goma da ake bayarwa wani gun mafi minti goma shari'a ta bada wannan dama a kira sallah a bar minti goma kafin a tada kama ya halatta duk wanda ya ji kiran sallah to ana gayyata sai fatsi abin da yake taho masallaci an fahimta to kun ga in mutum shi kadai ne a jeji to wannan gabar ba ta kansa domin ba wanda zai jira ya zo ai shi kadai ne aka ce ya kira sallah domin girma da matsayin kiran sallar amma jinkirta wani ba a bace wannan damar ba domin ba wanda zai zo su sallah da shi to shine malai yake cewa ko da zaka kira sallah ba tare da jiran wani ya zo ku yi sallah ba to shari'a ta ce maka kira sallah ne a wannan gabar muke fahimta cewa kiran sallah kuma a cikin gari to halal ne shari'a ce sunna ce a bar lokacin da jama'a za zo masallaci akalla irin abin da limamai da 'yan kwamiti suka tattauna minti goma ne a minti biyar ne a minti sha biyar ne kuma dole mu kalli fiƙihun ita lokacin sallolin a wannan kuna fahimta kamar sallan asuba da sallan azahar wajibi ne kwamitin masallaci lokacin da za a bayar ya fi tsawo akan sallar la'asar da magariba da isha'i ina fata kun gane kun ga sallan asuba aƙallar ka tashi daga bacci ko ba haka bane kuma ga nauyin bacci ga gajiya ga dai irin abubuwa da suke kasancewa na tahowa masallaci ko fitowa daga gida ko dare ko kokarin kulle gida an zaka fito to wannan ya bada cewa a bata lokaci kamar minti goma sha biyar a kira sallah misali kamar karfe biyar saura kwata a ce za a higa sallah karfe biyar kaga duk wani uzurinka in dai sallah tana zuciyarka to zaka zo ka samu jami'i ana fahimta ko sallan azhar wa'an suna gona wa'an suna kasuwa wa'an suna ofis wa'an sun shigala da wani abu gari ya waye kowa ya kama harkokinsa sai aka ce to ku zo Allah iya kiran kaga wani sai ya tattara kayansa ya sa a shago ya rufe wani sai ya kulle ofis ɗinsa wani sai ya yi kaza to shi ma ana so a ba da lokaci isheshe amma kamar sallar la'asar to dama ɗazu ɗazun nan kai azhar kasan za ta yi kamar magariba ɗazu ɗazun nan kai la'asar kasan za ta yi kamar isha'i yanzu kai magariba za ta to su tsakanin azhar la'asar magariba al'asar magariba magariba isha to ko da minti biyar biyar aka bayar a wani gun babu matsala amma sallan asuba da sallan azhar wajibi ne kada a bada lokaci kasa da minti goma ana fahimtar wannan domin a bawa al'umma damar samun jami'i daga cikin manufar kiran sallah ne a zo a samu jami'i mai amfanin ka kira sallah kuma ku yi sallar jami'i a rabin sahu ai ka ba ba hikima irin da kaiwa mutane ana son zo su cika masallaci ne a ba su dama su zo a yi jam'i da yawa wannan shine ɗaya daga cikin hikimomin kiran sallah Allah ta'ala ya samu gani abin da yake cewa kenan ko da ba za ka jira halartar wanda zai sallah tare da kai ba li'annahu in in fatahu du'a al-musallin falam yukti istishhadu man sami'ahu min ghairi yace koda ya kubuce ma addu'ar masallata ku yi sallar da jama'a a yi tahiyya saka cikin addu'a to halartar wanda ya ji kiran sallah daga waɗansu mutane bai kubuce ma ba ashe mala'iku suna zuwa lokacin da ake sallah yasa ake cewa wa qur'an al-fajr inda qur'an al-fajr kana mashhur sallan asuba an ce da mala'iku muke mala'iku suna zuwa sallan asuba sallan la'asar an ce mala'iku suna zuwa domin masu aikin dare za su karba aiki daga wucin masu aikin gini idan mala'ikun asuba suka zo muna nan da su da asuba da azhar ana yin azahar illa asar ta zuwa su tafi wanda za su yi aikin dare kuma za su da la'asar ya su karɓi aiki a gunsu a yi la'asar a yi magariba a yi shan su tafi ya sa sallan asuba da sallan la'asar suna da ɗoriyan falala a kan sallolin ana fahimta sallan asuba manzon Allah yake cewa da mun san abin da ke cikin sallan asuba da ko da jan ciki sai ka zo masallaci ko da ana rirriƙe ma ka faɗa sai ka zo masallaci domin irin farla da ke cikin ƙarƙashin yin jam'in sallan asuba kuma wani hadisi ya ce duk wanda ya sallan asuba arba'in a jere arba'in a jere ba misin to an ce Allah ta'ala sai ya ya wanke mai munafirci a zuciyarsa sai Allah ya nesanta shi daga munafirci to daga sallan asuba tana da falaloli da yawa Allah ta'ala ya samu dace to ina ganin mun zo gabar da zamu sai insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ban huladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mai kwambinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mai kwanguje mata muna addu'a ga mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu Allah ta'ala ya gafarta musu da mu duka Allah ta'ala ya ji kanmu Allah ya gafarta mana na manta ban faɗi kwanan wata ba ko yau ɗaya ga watan biyar ɗaya ga jama'a da lula hijira na da shekara 1445 kuma daidai da sha biyar kenan ga ainihin watan sha ɗaya miladiya 2023 Allah ta'ala ya karba mana muna addu'a ga marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya darasi kuma na 24 ne wanda ba su da lafiya gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ta'ala ya kare mu da lafiya da kuma imani muna addu'a dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana su abinda kuma ya karban mu na roƙon Allah ta'ala ya mana maganin su muna addu'a Allah ta'ala ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa Allah ta'ala duk irin matsalar rayuwa da ake ciki Allah ta'ala ya kama na ƙarshen sa yan uwanmu da suke cikin wani hali Allah ta'ala ya fito da su Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira sai wani bawan Allah ya aiko da tafai zuwa wannan masallaci ya mallaka wa majalisin kuma ya ce iya bukatar a sa mahaifansa da shi a cikin addu'a ko yayi sadaqatul jariya tsakanin mahaifansa da shi to muna addu'an Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi abin da yayi na sadakan littafi Allah ta'ala ya karba masa ya sanya wannan ya zama haske a gare shi a duniyarsa da lahirarsa kuma ana ƙara kira ga masu hali har yanzu da tufan ana da buƙatar su domin irin yawan mahalattan da suke zuwa masallaci duk wani wanda ya ga iya da ikon yin sadaqatul jariya ko fa abu da take zai iya siyowa ko zai iya tuntubar mai da ake siyowa faɗa masa ya a siyo a kawo mai ɗaya mai biyu har dai a samu adadin da ake bukata amma shi wannan ya riga ya kawo tuni da sana ma'adin al'umma a ɗan karanta su a yau wani adon Allah ya saka mai da alkhairi ragowar kuma suna gudun yin kwamitin masallaci Allah ta'ala ya saka kowa da aljanna Allah ta'ala ya saka mana da alkhairi